الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم
إن الله عليم خبير مم.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا مم.
ولكن قولوا أسلمنا نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مم.
وإن تريدوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا مم.
إن الله غفور رحيم مم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مم.
أولئك هم الصادقون نعم ولتعلمون الله بدينكم مم.
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda fararsa ne ya kaddara a tsoron a wannan masallaci mai albarka a tare kuma da mutane masu albarka domin karanta tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah mu da kun zargi ya mana dafa'i da jalabi gida ya tsilo wujudi sallallahu alaihi wasallam a wannan sura dai da muke ci da ake wa lakabi suratul hujurat wato ɗakunan ma'aikin Allah salar ta faɗa mana abubuwa dama sannan ta kawo ƙarshen wani abun da ba a ce samu a ƙur'ani tura ce ma da ne don kuma ta ce ya ayyuhan nasu ma'aifa da ya daga bakar hannashi ya ayyuhan nasu a cikin tura mai madaniyatun kwata-kwata wuri goma sha biyu ne wannan shi ne guri na cikon sha biyun an ba daga sura bakara daga na aka fara akwai a sura bakara sai akwai a sura nisa'i haka dai guri guri a suka a sura hajji haka zo a kare a wani sura kujira ta ce ya yi wannan su ya mutane ina kalaka naku alaka mu muka yi min dakarin wa wuka daga namiji da mace wato duk halitta an yi daga adamu da hawa adamu ne uba hawa uwa duk halitta daga nan mutu waje an lafin kuruwa musa ku dangogi waka bayi da kuma kabila daban-daban ba don a ce dangin wani ya fi na wani ba ba don a ce kabila wance ta ji wanda bali ta ara ku Allah ya kabila a kashi kashi don ku san juna in ji Allah inna akramakum inda Allahi atqakum mafi girman ku a wurin Allah mafi tsoron Allah wannan ke wata rana ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ga Abu Dharr al-Ghifari junda ibn Janada gashi balarabe gashi fari ayin tas kyakkyawa fa ana zuwa Abu Dharr lokaci ya ce ya rasulullah ka gan ka fayi dikan nan to wa ga na mutum baki irin a gabi ne ba sai da tsoron Allah haka bakin ko bai fika ba sai da tsoron Allah saboda haka girman mutum abun Allah tsoron Allah amma wannan ba zai hana a ce kai ce kabilar manzana ta ta kuwa ba amma idan kai wani kai ɗaya ka fito a cikin wannan kabila ana ba a san kai wane ne to sai a dubi matsayinka a wurin Allah a aikin Allah ba dan ka shige cikin manya kawai shikenan ka zama babba ba annabi yace sallallahu alaihi wasallama wa man mata bihi amaluhu lam yudri bihi nasabu duk mutumin da aikin zai mai da shi baya ya dakire to dangantakar ba za shi da shi gaba don shi dan wane ne ba wannan ke amma dai Allah ka a cikin mutane ya rabi larabawa ne cikin laraba ya zaɓi banu kinanata cikin banu kinanata an zaɓi banu hashim a an zaɓi ƙuraitawa a cikin ƙuraita an zaɓi banu hashim su suka fi kowa kuma a cikin wanzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake kuma haka Allah yake laraba an kan sun samu wata matsaya saboda abu uku suna da wani abu saboda abu uku za a so ku a girmama su a darajar damu saboda abu uku can manzo Allah balarabi na biyu alkur'ani larabci na uku duya tana idan muka shiga larabci na mu sai ba wani bukatar wai ka iya ko ba kai ya ba ka iya kawai ran nan kowa iya ko ba wata magana ba wata magana za a yi ta larabci a cikin wani to a gidan annabi ka zo kana wani yare irin namu na kurura ta a gidan namun Allah eh to amma ba karka manta ma Allah shi ko yare ne ba wani yaren da zaka zo wai ka yi magana annabi ne ba ai wasu annabawan ba mun samu albarka annabi sun ku ya zo ya kuka an ya tare sai a tambaya sai a ce me kun san me ya faɗa wai abu mutum ne ba sai annabi ne ga abinda kurkun yake faɗa kalmomi da dama da tsuntsaye suka faɗa duka ana tambayar su to haka ma'aikin Allah sallah to ma'aiki da yake jin muryar bishiya ma yarenta da yi magana da shi ya ji abin da ta faɗa a amsa mata ita ma ta yi amsa mata sallallahu alaihi wasallama busasshen abu jimada kamar irin su zuwa zuciya suna magana da manzon Allah suna magana da shi to ya san yaran ba wanda ya san yaran har da motsa jan abu wanda baya motsi ma mai da jini ma ballantana dabbobi suna ta magana da manzon dabbobi kuma idan abin da za ka yi ne wani asaba da annabi kai din ma sai ka ji yaran ku ji yaran saboda ka samu sinadarin hakan daga manzon Allah kamar da almajirin isa annabi isa alaihi salam suke samun warkar da mutane saboda albarkar warkar wanda Allah bai wa annabi da wanda ana wanda rana wani mutumin makiyayi yana kiwon dabbobinsa a bakin kogi sai kura ta laɗe da kura ta laɗe da daga wata haka a ɗan gefe ta yi tsalle ta cukwalarsa shi kuwa da haiga an kama masa dukiya matuga san da kara maki ai ai da shirin ko ta fara sai ne zamu kura ya mata marta kura ta nake sai kale ne ka wannan mun da kai kada zan hali a mai da mu ne kai ka ne da mu ya mu da ta dani ko ba kana da yace jama'a kura da magana irin kuma ni arama ya ba mala idan kana mamaki duk kura da magana mutane ba kai mamaki kan gaba ga zuriyar halitta Allah yana faman yaƙi da kafurai kai kana hawa da dabbobi mai hukun ka je ka mutum ka taimake shi ka ba da gudunmawar ka taimaka kuma wannan Allah annabin Allah zai yi ko a halittar Allah ba za ka je ka taimaka ba ka tsaya kana faɗa da yanzu ba baka fi lafi mamaki ya ce a ina ya ce in ka fara kwanin nan kayi kan za ka same kai ai ko ba dan dabbobi na ba da naji sai shi inda dabbobin ka zai ba da amana ke da ina nan ma kin nemi kama da kai ko ko ne ta ce in dai wajen annabi za ka je ka taimaka wa annabi kaman amana su maga yake na ba ki na ba ki ya je ya yi taya annabi ya ji ya karfi musulunci ya ga annabi suke da kura annabi ce to gaje ka je kura in jinta ba ka da bobinka ya zo ya ga kura kura ka ba shi da bobinka ba taba kowa ba ko ba ta bari aka taba ba a yi ta san wannan abu a yi nan wannan Allah albarkaci aka ce to wannan ake jin albarkacin irin wannan ai kaga ba a gaba kuma ana ta wani kame kame ka duba yanzu ba dai wannan da aka ta yawan kristan ta har sai ku dan hodiyo ma ya yi waka ta a cikin littafin a cikin deliya ta yana da deliya ne ya zan akwai da bari dama na cikin su deliya yawancin su waka ne to akwai deliyar sai ku dan hodiyo shi ma a ciki ya wake wannan barewa wata gandau da kan dutse za ta kiwo ta gamu da waharbi ya kame ta zai da fita shiga manzana sun da zama ya kawo kukan ta gaban manzana cewa la ya rabu layi ya ɗan rana jin yunwa sun kama nono da fata nono na ce bari zuwa ɗaya kiwo sun jin ba su nono su goshi ga shi an kama ne yanzu to ya ci yanzu ya rasu la abin da ke so ka ce masa ya sake ne ban dama in na je na bai ‘ya'yana nono sai na dawo in awa ta wa'ali da ake zai aika da ara zai fito shi da kai mutum yana ji a yi to wannan barewa ka ba ta dama ta je da bai ‘ya'yanta nono ta dawo ku kama kare daga nabi da nabi da sai ya sauta ta tafi ta je da bai ‘ya'yanta nono kuma ta dawo ta ce gani ya rasu da layi maza da kin babu ina babu kin dawo ina dawo to malam ga barewa ka ce ya rasu da na sauta na fage da ya rasu da lai eh na fage da sai ta ce a sha da anaka rasu da lai eh ya ga nake gama da a sha da anaka rasu da lai tun ana jin da har aka da zinga ta tafi da ina ta ce a sha da anaka rasu da lai to manzala ke komai yana magana da manzala ka san naman da suka bayi a kai mara wani suka hada da guwa suka zo ai naman yayi magana da annabi ko yayi naman ne ko ya yi magana da manzo Allah ya nabi Allah inni lahabu wa tayyib bikin ya ga ko da baka din yaran so ya nama sai dai ka je baje a baka kun ya tsakanin ki ba ko tsakanin kenan in ya samu ah to ba za samu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya namun yake ya annabi halin da namun yake to kaga wannan kenan bisa shi ma yake sallallahu alaihi wasallama yana jin yaran kowa to amma dai ka yi da ke in an shiga danna kowa ya aje yaransa duk kabilar duniya da aje yaranta annabawan farko daga adamu kowa ya aje yaran da ya magana da shi a duniya yaran da ya iso da sako da shi in ji Allah ya aje yaran mutanen ataura mutanen lingila mutanen zabura kowa ya aje yaran littafin a zo a yi magana da yaran shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da a cin ajiyar amma mu sauran wada haka kana dinga wani girman kayi wani bare da ba ma kamar mu yanzu misali gama wasu fulani wani lokacin da fulani da wasu ƙananan kabilu in sunan musulunta haka to ba haka wanda bai musulunta ba ku lallame shi ya musulunta ku rinka masa sauƙin hali inda hali har wata abu ku bashi wannan haka ake yi kun yi mara mara baki kenan kuma kun ce baki addini kun ce annabi yawa wanda yake ciki kuma a girmama shi haka ake yi amma ka bi kare na shi ka ga akwai matsala ce wannan yana ragewa wanda ba musulmi ba ya musulunta ballantana yanzu da abin da ya zama na abin da ya zama na sai a yi a musuluncin ma har ka zama shugaba ko ka zama limami ko ka zama alaran ma ka hada shi kurani ma wani kuma daga baya ya zo shi kai mushriki ne wai arne ne da addinin ba ka ciki to an haifi uwarka a ciki an haifi ubanka a ciki tun da aka haife ka tun kana cikin uwarka ake kalla da kai har ka zo kana sallah har ka karanta alqur'ani har ka haddace alqur'ani wani ba ba hada har ya rubuta alqur'ani an ce shi ba ma musulmin bane kai kuma ka wura ka mutunta an yi in kana da hankali ka da musulmin ba me za ka yi wanda ya gina wannan harfi in ka da musulmin kaga wannan kamar na zama na kamar rusa addini Allah da mu dace to zan mu daga a rinka kula a rage alfahari da cewa ne wa ne wa ne kaza kaza wa ne kaza kaza kabilu an yi su ne lita arahu domin sanin juna liyari ba baro kun ba a zandan wani ya san wani lalita fakaru ba don ku alfahari ba duk uluwin nasabi da ɗaukakan dangi wannan malfasar fi taƙawa a yafa abiya da tsoron allah ba da girman dangi ba inna aka zama kun inda allah ya tsamu mafi girma a cikin ku wanda ya ku tsoron allah inna allah alimun kabiru allah wasani bikum da ku kowa ya kai allah san kai waye wata kabila ne Allah ne mai aiki Allah ne kabiru kuma ya san ciki yadda san waje yawa ya san cikinka yadda san wajen da shi ne kabirun da kawon mutu ƙarar larabu wasu mutanen ƙauye na farin wata jama'a min bani asar a wasu larabawa ana irin bani asarin mutanen ƙauye kuma musulmi ne sai suka ce amanna mu mun imani sadaqna bi qulubina mun gargata a zukatanmu eh sadaqna mun gargata bi qulubina a zukatanmu saboda haka mu mu'minai ne Allah ya ba haka ba wallahu annabi ka ce musu lam tuminu ba ku kai matsayin imani ba a addini walakin kulu asalamu na fice dai ku musulmi ne ku iya matsayin ku kenan musulmi wannan shi ne kun miƙa waje kenan da sauran magana a ciki mai imani a cikin ne da waje ya haɗa ya sai ta da zama imani musulunci kuma wajen don da haka ku dai abin da yake aka gane shine wajen ku cikin Allah ne din to kaji wanda suka zamani da annabi ma suka zauna da annabi ma sun dan kaman ko da kan cewa sun kai matsayin imani aka ce a a ai gwamnati da kaje ka kai matsayin sunna sunna ma har kana da dama ka fi da musulmi a musulunci ce wani ba musulmi ba ne wani dan kaza ne jama'a mu jaye mu wala ma da kulli ma na fi kulubi ai imani bai shigo dukiyar ku tukunna ila al'ana har yanzu tukuna lakin na huye da waƙau minku amma ana tsammani an kyauta da zazzabu zuwan imanin a zukata amma bai zo mata sunan jala wa yanzu ne wallaha amma in kuka yi wa Allah biyayya wa rasulahu da manzonsa bil imani da bangaskiya wa ghairihi da waninsa la yalisu Allah ba zai rage muku ba mina malikum shay'an wani abu daga aiki an yi zawabi a daga ladan aikin Allah ba zai rage ba inna Allah gafurun lalle ne Allah mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun bihim ko Allah mai jin kayin su innamal mu'minuna to ga duwar zan ba an ce su ba mu'minai bane kuma sai aka ga wani mu'minan na gaskiya sai aya ta ce innamal mu'minuna kaga mu'minai ai asari ko masu gaskiya imana imanin su kama tara bi hibaru kamar da za aka faɗa su ne allazi na amanu billahi su ne wani suka ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzansa kuma lam yaltamu sannan ba su kokonto ba imani a cikin imani wajahadu suka yaƙi bi amwalihim da dukiyarku wa anfusihim da su kansu sun yi mubasharar yaƙi jiki da jiki bayan yaƙi da suke da dukiyar fi sabilin lahi a cikin hanyar Allah faji haduhun kaga yaƙin su ya zaharu bi sirki imani ya bada ya bayyana da gaskiyar imani wala ga musadikun waɗannan alaƙaƙu ne masu gaskiya fi imanihim a cikin imani laman ƙalu amanna ba wanda kawai suka nuna kansu ba suka je wai mun yi imani walan yi wujen minhum gairu islami ba samu ba a wurin illa musulunci aka samu wallahu ka ce musu a to alimun labiri na ku yanzu allah kuke gaya wai ku ku a addinin ku allah kuke gaya wa addinin ku ai a tuskiruna hu bima antum alaihi yanzu ku a sanar da allah ne abinda kuke kai ku fi qaulikum amanna da kuke mun imani allah kuke gaya wa kaga da annabi kuke magana ma da allah da allah kuke gaya wa wannan magana wallahu ya'lam ma bi samawati wa ma fil ardi Allah kam ya san abin da ke cikin sammai da cikin ƙasa Allah bi kulli jan alim Allah ya san komai da ga ba wani cewar wani sai kun ga Allah ko kun yi imani na wa Allah ramu
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وأنا عليكم بالإيمان إن كنتم صادقين نعم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سورة الرعد مكية وأكثر ما معنى آية
to Allah madaukakin sarki yace ya mun nuna alaika yace ya rasulullahi suna maka goyi an azlamu min gairi qitalin wai su ai ba ya kar ake ba suka musulunta ikilafin gairin sun yi daban da sauran mutane neman azalma ba da kitale ga wanda suka musulunta ba an yaki da sun minu a cikin saboda haka suna kaman faɗa wa annabi magana Allah ya ji ai wannan magana da kuke wa- wa annabi ai tamfar gori kuke wa annabi na kun musulunci ku ku ba yaƙi ko ku zo ku ba da banu asad ba banu asad dan banu sa'ad daban banu asad daban Mhm. qul annabi ka ce musu la tamunnu alayya islamakum ni annabi kar ku min gorin kun musulunta kar ku min golin musuluntar ku ni bal a a in gorantawan za a yi allahu ya munnu alaikum allah ne zai goranta muku an hada ko da liman shi da shirye da ku da imani kai da ba ka da imani allah ya baka har ka da su cewa ai sai dai a ce in gudun sadikina in dai ku masu gaskiya ne bi kawai ku amana cikin magana ko kuma da gaskiya nan to haka za a yi Allah ne zai koranta mu to kaga nan wato shi yasa yana da girman sayyidina abubakar yawancin mutane akwai abin da ya gani ya gamu da shi kafin ya musulunta wani ma ta dukiya ya musulunta wani kuma ta ƙarfin annabi ya gani wani kuma kyautar annabi wani kuma a yi wata mu'jiza ko a nuna wani abu kamar yadda wani yake ba zai yi mani mai daga zamo yankake maka da kaza wai damon ya yi shirga damon da ya yanka ya soke jelarsa cikin gurbin yankan ya zaro ta bakin da ya rike ya kwada damon da kaza wai sai damon ya yi bayani kafin sai ya mutu sai damon ya zara jelarsa ya miƙe ta ya fara tankwari gida kai nan sun da aka tunzi aka yanki da moto ya haɗe sai da mun yi bayani dalla dalla suke magana da manzon Allah kowa abun yana ci eh ya mutu da ya ga abin da ya gani ba to duk wani abun da za a gani yanzu zaga wato rukanan ai karfi ya gani ya mutu ya je ba ka rage annabi ba bazin musulun ba annabi ne shi kare yawa wannan mai sauki annabi ya je ba ya tsaka mazo nan saba aka zo wa kamu ya ankara da zo ai shirya aka kara gogo annabi ya daga ya maka shi da kaza yace ban shirya ba annabi to shirya ya kara shiryawa ya tinkari annabi annabi ya daga shi buga shi da kaza ya ka yace bai shirya ba annabi shirya ya ƙara shiryawa annabi ya ɗaga ya buga kai a shara na kara kudin lafi eh kuma ya yi imani mai kyau amma da ya ji dan da su to wannan ce to yawanci akwai abubuwan da suka gani suka musulunta abubakar shi sallama annabi kwata kwata ba ja nuna masa wani abin mamaki ko wata mujiza ko na ba ya sallama annabi ne kwata kwata shi za ka ji imanin da irin jayi na kowa da annabi dawo da isra'ila mai raji abokai ke gaskiya ne allah ke da tun da mutane kuma da yawa suka je karya ne wasu ma sun mutu suka fata suka je kai kan abun ya zama kuma ana yawo da hankalin ana faɗa mana dama abun da gari ba su sani ba mu je mu faɗi gari tsofi ma ba san abun ba a dinga mamaki mu yara da magana manya yanzu kuma har a zo a zo ya ce ya nufi sama da kama wani gabu ma ta wa nabi danawa ya irin tsawon ya zo danawa ya ya ji kun ga haka ya je wani ya ce to annabi kalabu da kana haka ma haka ta sawa ya ka duka mai ta ɗida annabi ya ba haka ne to kai da ba za ka yi da ba da kana ta ne ba ka dubi saman nan za ga mu imani ne imani kan Allah ne ko mutum ne da ka san bai baka mana ya za a yi da wani ka ga babu inna la yuzu dunya liman yuhibbu liman la yuhibbu la yuzu illa liman yuhibbu imani kan Allah inna la ya'lamu ghaiba samawati wal ardi Allah ya san gaibin sama da ƙasa ai ma ga ba duk abin da ya koyi biyu ma a cikin sama da ƙasa Allah yana sane da shi wallahu basirun bima ya'malun Allah yana ganin abin da kuke aikatawa la ya kaba alai shehu minu wani abu daga aikin ku bai koya wa Allah ba na karanta
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد نعم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا كنا ترابا نعم ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب نبيل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج نعم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نعم ولقد مددناها والقينا فيها راسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل عبد منيب نعم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وأرض اليقين والنخل باسقات
نعم لها لنعم فيه
نعم.
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج نعم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط نعم وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وأنه عين أرأينا بالكلب الأول بل هم في لبس من نقل يدين to wannan sura wadda ake walaka bi suratu qaf an saukar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana maka wannan sura akwai surorin da ake kira duwalil mufassir to daga nan suka fara zuwa nasi duwalil mufassir daga nan suka fara sannan idan aka ɗauko alkur'ani za a fi da shi dubu'u dubu'u amma dubu'un ɓoye ba irin dubu'u na fili wanda alramomi suke rubuta shi a gangaya daga tudu da aka fara aji ɗaya ba irin wannan ba shi wannan mun wuce inda ɗaya yake na ƙarshen ba wannan ba dubu'un ɓoye daga bakara in ka ɗauki tura uku wato ƙarshen nisa'i ke shi ne subu'u na farko daga nan tura uku ba wato ga jika ƙara ji ka ɗauki tura biyar shi ne zai kai ka zuwa ƙarshen tauba subu'u na biyu kenan wato gari sai ka ƙara biyu su zama bakwai wanda zai kai ga wato ƙarshen wato nahadi to haka za ka dinga karantawa kullum ka ƙara tura biyu na farko tura uku wace gari biyar wace gari bakwai wace gari tara wace gari goma sha ɗaya wace gari goma sha uku sai ka zo tura tuka ni ga zuwa na daga baka kaga ka samu kake shi da ke ga uku ga biyar ga bakwai ga tara ga sha ɗaya ga sha uku ka samu kake shida to daga kan asina zuwa nafi shine da ya kace shine to wu uku yake dan wa almajirai ana kan da qur'ani haka akan bukatu a roƙi Allah ko ka karanta ko ka sa wani ya karanta maka kunji sigar lokacin da ake karanta wannan ke sannan yana daga cikin irin su nun kaga harafi ɗaya ne haka shi ma ƙaf harafi ɗaya ne amma sauran irin su ce min kaga harafi biyu ne alif lam mim kaga shi kuma harafi uku ne wani kuma harafi hudu ne ma akwai mai biyar ma irin wannan harfa to wannan shi to ba da bayan wannan wannan tura akwai aya a cikin ta kan madina guda ayun ta arba'in da biyar shi kafin nan sunan wani dutse ne wanda ake kiransa jabal lu'amul muhit bil alam shine abin da komai tudu a duniya da shi ake ba labarin ruwan tuba na yayi ruwa dan an gane in jirgi na yawata a duniya ba a ganin komi babu tsibiri babu tudu ana ganin jabal lu'amul muhit bil alam daga baya shi ma sai ya lumi tun da an riga shi lumewa kenan ya fi komai tsawo kenan a duniya a to ko da yake dai ba za mu dogon bayani a kasa ba amma dai a kan dariya ya taba hawa kayansa saboda Allah ya bai alkandar ya daman yawo a duniya komin inda ke gani zai iya hawa duk inda ka sani zai iya shiga kuma da kafa ya wuce hawul ne nasib ne mansub ne mafitar rana ne mafaɗan ne duk ya je har inda rana ke faɗuwa ya je har inda ke fitowa du ya je kuma da ƙafa zarkan ne nufa sarki ne na duniya daga cikin sarakuna guda biyu musulmi da suka sarauta duniya ga baki ɗaya sai wata rana ya wace a watansa wai ka ji duk da ya wace duniya kan zai sarauta ake ba zai sarautar nan ba ya ce bai ga abin da zai sarauta ba ta abubuwan da ta ce ƙarami mai karewa ya ce ba zai yi ba malamai suka ce a kai mulkin nan akwai tsammanin da adalci albarkacin adalcin ka samu mulkin lahira ka ga yi ka zama sarkin duniya du bai kai matsayin ɗan aljanna sai ba ka gani ba zai yadda ya sabaka duniya zamanin to da yawon suka yi maganganu da wannan dudan na ƙaf daga cikin abin da suka tattauna da dudan ya ga yadda shi ganin abubuwan da muka sanar ga na wayoyi na a cikin kuran nan haka ya dinga ganin wasu kamar igiyoyi wasu daga gabar sun yi yamma sun hau dutsen wasu daga yamma sun yi gabar sun hau dutsen wasu daga kudu sun yi arewa sun hau dutsen wasu daga arewa sun yi kudu duk sun hau dutsen gaba gida ya ce waɗannan ba me nake gani ya ce masa ai duk birnin da Allah zai a duniya yana da jijiya a garin nan ya daga san jijiyar bishiya bishiya ko daga san waya ne kowa dai akwai ne ɗofaro ya ce kaf duniya duk garin duniya yana da jijiya a nan garin sananniya idan Allah yana son rusa garin da ya gaya mu in na kamo shi daga inda ja zai warka da garin daga can inda yake da ya dan jawo garin mu zai wani mana ya daga nan ka kunna wani abu ko tv kana kallon dimi ka kashe ko a ɗauka wata ɗin ba nan da na birnin ya rushe ba an daina ganin birnin sai kwalba a gaban ka ko to haka duk duniya da wajen jamal kafin mutum da yana tabawa kamar dangwal dangwalan da muke yana tabawa a garin gari ya rushe Allah alam muradi Allah ta abin da ke nufi da wannan harafi wal qur'anul majid Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai girma maqasudun rantsuwa shine ma amara kumara magana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya rantsa da alqur'ani mai girma kafuran maka ba su ba da gaskiya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba haka ajibu ai mamaki masu ci an ja'a munzirun minhu dan mai gargadi ya zo musu daga gare su rasulun manzo min arbin daga kawunan su ya kawulhum bin nari na tsawar da su huta ba adal ba da ba da ta ta wa qala al kafirun ga mun kace hadha al inzal wannan gargadi sai un ajibu wani abun mamaki ai da mu tuna a ce ga mu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turaya muka zama kasa a ce na rutu wai za mu dawo mu sake zama mutane har ma wa ce za a yi za a yi kaza kai zalika raja'un ba'id kaje wannan dawowa abu ne mai nisa fi ga ya ce budi a cikin matukar nisa ma suka ce ba zai yi ba Allah ya ce kada alimna ma ta kusul alumu mun san abin da kasa ta ci minhum a gare ko kura ta cinye mutum sai ta mai da abin da ta ci a tafi mutumin kuma take Allah ba mu labari a kan annabi Ibrahim yace ubangiji ina roƙon ka nuna min yadda kake raya matattu yin yadda za ka yi kai tashin iyama ka tada matattu ala wa lantu alada baka imani zan yi tashi kiyama mani ya kala balin annabi ya Allah na imani na yi imani walakin da ya kuma ina kalbi to nake zuciya ta ta nutsu qala fa qudarba ta min al-dayl wa turhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin min juz'a thumma tuhunna ya tinka sa'aya wa lam anna Allah azizun hakim Allah ya bada annabi Ibrahim umarni shine na so ga aya kan tashin kiyama ya kama tsuntsaye guda hudu ya kama zakara da mikiya da ɗawun ya kama su ya yanka su ya cire kayan ya daka su a duk ya dandaka su ya mai da su gari ya watsar da su a cikin zuwa su suka sheke suka watsa suka ɗaiɗe shi Allah da ka kira su annabi yana kira kowanne inda duk garin ya shiga a cikin kogon dutse da kwazazzabo kawai Allah ya fito da shi inda garin ya shiga Allah ya fitar da shi ya haɗa gawa ya ce tsuntsaye ga zu a gawa jin kayi a hannunsa kowace gundulon gawa ta zago kayan da ya zo sai shara ta ga wannan shi saboda haka Allah ya ce kada alimna ma da kullum min ai mu mun riga mun san duk abin da kana ta cikin wa da na kitabun hafiz a wurin akwai littafi mai littafi shi ne lahul ma'amur kenan fi da nur a kiyaye al-muqaddarati a du'a mu wanda Allah ya kaddara na kadara yana ciki sai dai ko inda Allah ya gagari kowa da za a bar ka duba ma baka saka san sani gaba ɗaya ba sai Allah saboda ki yankul lahu ma ya za ku tabi ko abu na rubuta a kan in Allah ya ga dama an rubuta ka talaka sai ya buɗe ka zama mai kuɗi wa zai zuwa ladan da aka yi haka kayan ta ai na saka to ban da ya kaci kadzabu bil haqqi kafirin sun kai da gaskiya gaskiya na cikin alqur'ani lamma ja'u ya da gaskiya zo musu fa wanda haka zu kafiran nan fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin manzon Allah wal qur'ani qur'ani fi amrin marij suna cikin al'amarin da yake da rawa qalu manatan sahih wani lokacin su ce annabi matsafi wa sihiru wani lokacin su ce alkurani sihiri ne wa maratan wata lokacin ce a shi annabin sha'iru mawaƙi ne shi ko kurani shi'iru waƙa ce wa maratan wata ran su ce kahinu shi annabi boka ne wa kihanatu shi ko kurani bokanci ne Allah ya da sai kafirin ƙari ya kuke yi ina magana ku don gyara in zahiru sahiru in ko sha'iru sha'iru in ko kahiru kahiru me dawo da balarin magana ku me dawo da balarin magana awala me zuru Allah da yanzu arnan nan ba za su duba ba bi uyunihim da idanuwansu mutabiri da jugulim a cikin duban idan kuma su kula da hankalansu su lura ina hankal ba'adu da suke musulun tashin alkiyama don su duba muna su gani ila samai su kalli sama mai hautsahun ga ta a saman kanmu kai fa bane na ha yadda muka gina ta in jala na farko dai ta ga bila ubud ba ta da gaba yin rumfan nan ba gaba ai abin mamaki ba ta fara gaba Allah ya gafa ta mala kaddar da za a yi wa sama gaba ma malan neman gaba da za ta rike sama ba aiki bane mai yin wannan ko da gofa aka yi ta yanzu ba ga masallacin nan ba ai da turkoki ba ɗaya ba ba duba aka yi amma an ga gani kaji kai ai kokari ai ai aka sa dukiya a ciki aka sa fuzahar iyawa aka hada da dande kuma don dole ya hada da karfi to aka yi to wannan kenan balle sama ka duba girman sama ma aka yi ta to ba mata da zafafa ma kwata-kwata ma ba gufata wa kowane gufa aka yi an yi aiki wa zayyana ha muka yi mata ado da kawakiki da taurari wa ma lamin kurujin ko ba ta da tsago ba tsago inda za a samu mahadi ka san zuwa kun yi girma za a samu mahadi ita ga girma ba mahadi ba inda za a ce nan aka haɗa nan ko wanda aka wanda ke nan ko ɗinki aka yi ko ba shi aka ba da da babu su ƙoƙin da ibuha wani tsago da zai iya zama illa ta ga yanzu kamar ko tuba ne in ka aka ce ka yaje ko gini ne sai da ya ɗage aka ɗan face wurin ai ka ya zama illa to san wahala ta fata da illa fa wal arda kuma su duba ƙasa ita ma ya da jinta abu gidan da Allah yake magana akan yadda yayi sama sai ce ƙasa kuma madadnaha muka mulmule ta kuma ala wajen hilma ya kan wannan ƙasa da muke takawa Allah gafa da mala a kan ruwa take ɗan salami ya zo daga garin kafin ya zo ya ce tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu zai zo ya tambayi manzon Allah tambayoyi ne na ƙura mutum a matsayinsa na malamin yahu ya ce a cikin tambayoyin duk tambaya ɗaya ma ba annabi Allah ba wanda ya san ansa yana zuwa annabi ya ce a samawi dan salamu mutum bai taɓa ganin kawai ganka cewa wane kuma dan wane ka gani fa kai ne yayi mamaki annabi ya ce kai ne wani ne ya ce ka cire tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu za ka zo ka tambaye ko ba ka yi sama eh na ce su ce kawai zauna ne in ka ga dama ishuru ni ne na san tambayar ka ta farko har ta ƙarshe zan dinga ce ma tambayar ka ta ɗaya ta ce tambaya kaza amsa ta kuma shi na amsa kaza har mu gama in goma haka mu baka dama kana tambaya ana baka amsa har mu gama yadda ke zo na yi maka haka to daga cikin abin da za mu ɗauko a nan sai ya ce wa annabi ya aka yi aka yi wannan ƙasa wanda za mu aka game da ƙasa ya ce saboda Allah waje wajen takawar mu da mu da dabbobin shi za a ce mata ƙasa to da me aka yi eh da kumfa ne to na ga mu kuma ina aka zame mu yace masa wani kogi ne Allah ya sa iska ta jijjira kogin ya dinga taurin kogi da kusan na kuma ruwa yana bugawa yana bugawa to akwai wani kifi ana ta masa mahamudu katon kifi akwai wani bujimi ana ce masa tsauru katon bujimi tsohon zama arba'in ne tsohon zama arba'in ne yana kan wannan kifin yana tsaye shi bujimin a bayan kifin yake nan kifin yana yawon da abu yana kiwon zai na harkokin da bujimin yana tsaye a bayan to da ruwa ya dinga iska ta dinga jirgin ruwa ya dinga kumfan nan kumfan ce ta taru a cikin tsofannin bujimin ya halatta ta zama kasa sai ta zama daga baya ne Allah ya ce wa alƙana ta yara wasiya sai Allah ya yi ruwa kuma saboda abin da ke kan ruwa ba ma waki wani ne tangadi amma abin da kusa ne ko kwale-kwale in sha lodi tangadin da sarki ba to an kafa ƙasa da duwatsu kan kai tangadi to yanzu duk wannan duwatsu da kayan nauyin ku da suka ta filoli da menene menene ana kan tsohon muji muji na kan bayan yana kan bayan gibi gibi na rukunin abu saboda iyawar Allah to Allah da yake da wannan iko ne arna kuke cewa wai ya za a yi tashi alƙiyama walga na jihar wajen mun samu manyan duwatsu a kan ƙasa tilbido ha su tabbatar da su ne motsawa wa an na biya min kullum zaujin bakitin muka tsirar a duniya nau'in tsire-tsiren mai ban sha'awa mai burgewa ta wata raka wani haka ne da ya yi gani wato kama a ce a wayar da mutane don haka muka yi wato fa'alna zalika ta wasiran minna mun yi haka idan mu nuna muku abinda zai da muku ayan an faɗa ku yadda wa zikira kuma ya zama wa'azi da kulli abdin munib ga duk bawan da ya tawakkali ya dogaro ga Allah raja'in mai komawa ila da'at na yazo ayi mana biya wa nazalna muka saukar mina sama daga sama ma'an mubarak ruwa mai albarka kasiral baraka mai yawan albarka fa an banna ji muka tsare da shi jannatu gonaki wa habba wato da kuma tsire-tsire alhassis wanda yake girbewa wannan kala muka halittu da binnai ba su katin muka yi musu tsawo babu kauri saboda gwaninta da iyawa ga tsawo ga babu kauri laha ɗalƙon naridu tana da kure da kuma wato tutotun ‘ya'yayenta masu hauhawan juna wani akan wani rizqan lil ibadi Allah ce mun yi haka domin azurta bayin wa hayna mun rabi da ruwan nan fallata mai ta gari mata ci to kazalika irin wannan yadda muke yin nan alqurudu haka fita yake min alqubur daga kabaruka to in haka ne fa kaifa tunkiruna ku ya aka kuke musu wannan an yi tambaya an kuma tabbatar da abin da ake tambaya a ake tambaya ka zama kawalan kan mulki aka shiga bai annabi hakuri aka ya rabu da lai kafin su ba mutanen sun karyata sun kai da annabi nu wa ashabur rasi kafin nan akwai ashabur rasi mutanen wata rijiya masu yawan dabbobi masu bautan dodo aka aiki wani annabi suna hanzar zuwa safwan ya je musu wa'azi ya musu wa'azi suka karya tashi ya tona rami mai zurfi ya jefa shi a ciki suka ɗauko suka yi gayya suka ɗauko ƙaton dutse suka rufe ramin suka ji a ƙara biya yawa shi kenan sai wani ƙaton mutum baki a sai ya yi imani da shi ba sama ya dinga zuwa daji yana yi wa itace ya zo ya sayar ya raba kudin biyu rabi ya sai abinci ya ci rabi kuma sai ya saya musu abinci sai ya buci da mutane in ya je hubbasa ya yunkura sai Allah ba shi dama ya dan daga dan gefen dutsen kalan sai ya tura abincin da zawon sai ya fada ciki sai ya ce aka shekara tara da Allah a ido ne zai yi zamani shi ke shi ya ɗora rayuwarsa to Allah ya zai nuna mana da sababin da babu duk Allah zai yi hakunsa sai yadda fice bi ɗan ko itace da zama ba ƙara ganin ta ba har yau ba sai yayi me ya same shi mutuwa ya san ba san ya mutu ba talaka ne ba wanda ya kula da shi balle a ji a biyo a gani oho ba sa shi ganin ta ba nan ma zai da aka shekara tara shi ko duwa ne na shi sai Allah ne kofa ya kuma ya bude kogon a dudan ya fidda mutum ya je kama wa'azinsa mutan garin su kama shi to kashe to sai Allah ya sa wannan rijiyar garin ita ce rasti shi za ka yi su ashabun rasti da su da dabbobin su rijiyar ta rara ke garin ta ƙasa sai ta loto sai ta loto ta ƙasa kuma dama tana da zurfin jarki da ruwan da ba ta adadi ba ta dinga lodo ta ko'ina gabar da man kulla da zai tafi da suke wai garin sai yayin da kowa yana gida ko da ka da zuwa laburo ka dawo ko ka da gona ka dawo ko ka da kiwo ka dawo kowa yana gida sai ga zai fada a zuwa da ya bi ala ya lumar da su a nuna muku yi gwamnati su halatta su kenan su ne a ashabun rabi su ma mutanen dodo ne wa samudu haka samudawa sun karyata au muzali mutanen misalu Allah ya halaka su da tsawa wa adu haka adawa mutanen da hudu su ma sun kaita da hudu Allah ya halaka su da irka wa fir'aun fir'auna ma ya karyata Allah ya halaka fir'auna da ruwa amma ba ruwan ne ya malalo ya zo ya cinye fir'auna ba fir'auna ne ya je ya shiga ruwan da kansa saboda gwanintar Allah annai musa yana son ya gudu ya kare gani da za a gudu amma ɗan da kuma ɗan gari duk inda za ga ya kama hanya kamar za ta kashe waje sai ta dawo da shi kamar kuros ɗin gari duk hanya da ya yi in dai za ga ya ta dawo da shi kan kuros ɗin gari aka kare da za a gari kuma an na neman su za a ce yau an yi gayya ana ta sa ruwa a gidan sarki daga mutanen gayyar sun gama haɗuwa za a zo duk aka su gaba ɗaya shi kenan ikon Allah ana ta haka sai wani malami ya ce annabi Musa ya annabin Allah kana sanar da a cikin tarihi annabi Yusufu lokacin da zai rasu ya ce wata ran za a kori bani Isra'ila gaba ɗaya yanzu a garin nan kuma su fita gaba ɗaya su bar garin nan ya ce ka san ko mu ne bani Isra'ila wai ka san ko yau za mu bar gari wa ido ai a wancan lokacin ya ce yayi wasiya ran da za a fita aka yana tafi da shi ya wata na nan a cikin akwati sai ya kai da wasa ina aka bune aka yau da tsohuwa mare mutum na mutu aka ji aka roƙe ta nuna aka dole aka ɗauka sai Allah ya gane da su hanyar da za a fita wajen gari duka Allah so yake ya yi wani iko aka fita bayan gari aka aka zauna bakin kogi Firawun da zo da mutanensa da yawa da runduna mai yawa ba za a iya yaƙi muƙaddama wa mutum dubu sittin a kan dawakan yaƙi da komai na kama mana Allah ya wa annai Musa umarni da ki ruwa da sandansa ruwa ya yage aka shiga aka tsallake mutane annai Musa ba wanda bai fita ba na Fir'auna ko ba wanda bai shigo ba ta baya ta yau ko ba wanda ba da fita suna cikin kogi gaba ɗaya sai Allah mai da ruwan ya hada shi kenan an kare wai kowa da lodin mutanen lodin sun karyata su ma Allah ya halakar da su suka daga ganin aka yi ma aka kifa ka ko kuma aka da gani kuma sama ashabu da yake tsawa aka yi mutanen nan da abu ne tsawa aka yi tun ma duk suka mutu wa qawmu tubba mun da tan tubbau tubbau lemani huwa maliku shi sarki ne kana bil yamani yana yaman aslama ya musulunta wa da aqawmahu ila islam ya kira mutane ga musulunci ba kazzabu su kare da shi ya rasu shi ma bayan shekara ɗari takwas annabi ne to annabi ne ya sallace shi kullum kowa a cikin waɗannan da aka kirga na inji Allah ne mazakuri nan nan kowannen suka dafa rusula sun ƙaryata manzanni ka ƙuraishin yadda ƙuraisha suka yi ta manzanni ba haka wa yi sai narkona na azaba sai yawa jama'a kan su shi kenan sai na gama da saboda haka falaya zai kusa da ruka ya rasu ba karkin jinka ya kunci ne kubur ƙuraishi ne ka don kafa don ƙuraisha sun kama ce maka bautu ka amma ina yadda kan ila awal to mun kasa ne ji Allah lokacin da za mu yi halitta mu da farko sanda babu ita duk halitta sanda muka yi ta sanda babu da mun gagara ne dole an ka ce ka ce lako ba kana balko ba haka bane ko mun fi lafzin suna cikin kokonto min kalbin jadidin daga sabuwar halitta shi ne dawo da mutum da rai bayan ya mutu a da makana mun a shakka an ji Allah to dama Allah ya gafarta mana ya gafarta a iyayen mu kakan malaman mu da surukun nan mu da muke da surukun kada da kuma ta sama da ta kasa da ya'ayen mu da yan uwan mu da abokanan addinin mu Allah ya gafarta mana samu su da imani da kiyaye mun kiyaye mana kiyaye mana addinin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha bukatun mu na alkhairi da bukatun masu neman addu'a wurin mu duka Allah ya biya albarka mu na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma duniya billahi alamin arrahman malik yawmiddin ya kana budu ya kana ta'ini min sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم